wannan abin da na faɗa duk ya ba abu da na faɗa muhimmanci a kan kishi shine izini so tari ana tafiya ne asalin izini wasu ce ai yarda wasu ce a ai saboda shi zai bambanta abu mai kyau da wallahi cikin iko na Allah Allah ya haka mu na gano asalin sa hadisi ba duka wannan abin da suke ka hujja shi la ilaha illallah wannan kamar yadda na faɗa ita ake a tijaniya ita ake a qadiriyya shafi kowace dalika amma izini a ce wannan na wahani ya zama a ce ta ta fita kowa ya zo a hadisi kuma wanda shi ne yasa an ce da riga tijjaniya duk wannan abin da wannan fadala ya taranta buri akan wannan izin girman izin ne kawai sa hadisi ne a kusa amma suka kauda mutira ne kawai shi ma yana nan a farko farko yana da dubbin ashirin kuma a cikin wannan majamu a dai mai albarkatun imamu nawawi al'arba'un da rubiyya hadisin nan na zahaba ahlul usul bil hujub sahabbai sun gaya manzon Allah ba su kudin nan sun tafi da lalata shi duk abin da muke tare da su na ibada amma su sun zara mu ko yin sabda ko da yuri su suna sadaka suna da kudi suna sadaka ba mu da kudin da sai manzon Allah ya ai kuma kuna nan da ku sadaka ku dinga yin kaza lakum bi kulli tasbihati sadaka wa kulli da ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza shi ma kun samu ladan sadaka da muku kawai da suke to kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganar ta shiriya ce ko yau ta taru ko ma so yake ji manzon Allah ya faɗa ya bi saboda haka wannan masu kuɗi suna ji su ma ba a basu a baya ba su ma sai sai kawo duk wannan ayyuka wanda manzon Allah ya gaya wannan talakawa da cikin zaɓai da suka fara yi kaga wannan talakawa za su ga to yanzu sun bare kuma yin tarayya sai suka koma gurin manzon Allah ta gaya masa ya rasulullahi masu ɗannan ba sun ji abin da suke wani mai jiki su ma suna yi sun ci gaba da yin su ma kowa neman tsira yake yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a nan shi ne sun sai manzon Allah ya ce zalim fadlul lahi yuti man yasha idan ka duba wannan alhamdulillah dukkan malaman tafsiri na kusa kusa wanda na gani wanda zaka ci ga cikin saboda fasarar za'a ma'ana zalika fadlul lahi ai wannan masu ne da suke tarayya da ku fadala ce ta Allah Allah ya ba su ba yadda za a ce an hana su wannan shi ne suna kaza suna kaza ai za ta kuyi kaza su ma sun fara yi to fadala Allah ce su ma ku bar Allah ya sanar da wannan shi ne tafsirin da masu shari'a hadisin nan duka a iya gani ne ne a iya abin da na fahimta a iya abin da na karanta duk a wannan fassara suka fi cewa wannan abin da na ba ku su ma da kai din ba hakuwar fadala ta Allah su ma su kan fadala ne ko haka bane to amma wannan bai kai sirra anan sirrin izini sirrin izini wannan abin da yake nufi anan zalika fadlul lahi yu'tihi man yasha'u man yasha'u ba masu da nake nufi su daga ake nufi wato wannan cewar da nayi idan kun yi kaza kuna da tasbi idan kun yi kaza kuna da tasbi wannan fadala ce ta Allah da ya ba ko da su ma sun yi za su samu lada da tasbihin amma ba su samu ladan na gaya muku ba shi ne da halika fadlullah ai wannan wata fadala ce ta daban na baku ai ta ku kudu da mutum sai ta yi sun samu ladan tasbihi amma ladan sun ji ba za su samu wannan ba saboda ne ku talaka wannan man Allah ne ya baku da baki da baki su kuma a bakin ku suka ji dan Allah wane ne ke yin kokonto wanda ya karba da baki da baki a gaban manzon Allah daidai yake da wanda shi kuma a bakin wani yaji daidai su ba na gaske ba to zalika rasulullahi wannan falalar ta ku ce saboda nan nabi izinin da ne mu su ma ko da sun samu sun samu ne a yabon falalar Allah ne Allah na rahama amma wannan da izinin naku da kuka dai yuti bai hau naku ne sai dai tare da ku a general lada amma banda al'izini to wannan shine asalin izini duk wanda ya lafiya ila lafiya da ladan duk wanda ya yi salatu lafiya da ladan amma wanda ya karba da izini na kebe to yana da lada na kebe ba lada na gaba wannan shi da duk wanda ya ji wannan fasarar ma bai shafa to ga tambaya ce kawai sabon nan duka so biyu ne da masu suna da sadaka wannan amma wannan maganar karko samun wannan fa'idar ta inda lakum da kullu da sadaka su wannan talakawan baki da baki manzon Allah ya gaya musu haka ne ko su kuma wannan masu din ji suka yi an ce annabi ya faɗa ya za a yi ka auna wanda baki da baki ka fara annabi da wanda kuma ji ya ce annabi ya faɗa kake kai zai ya falla to wannan shine asalin gizo so da duk abin da yake a gare kunna sai ne mutum idan shi bai fahimta ba ko kuma idan mutum shi makiyi ne wanda kuma shi ki yake to wannan babu yadda za ka ci shi makiyi ai ko hausa aka ce ko ba ka fada ma tare ka tare wannan haka yake walau da kullu ayati duk hujjar da aka ba su kar ka damu wani ba annabi ya gani ido da ido bai musulunta to ya zaka damu ko wani wanda ya da shi wuta ne saboda ni ga wani ya ga annabi ido da ido bai musulunta ba amma ya fito da makami gaba da gaba sai yake annabi haka abin yake tsari na Allah to karka tunanin wai dole dan ka ji wannan zakin da yake wai wani ban da yaji haka bane ba abin sauki ne rahoto to wannan sune abubuwan da suke a dariƙa abu ne na neman ƙarin wannan mutunci Allah ga hujjojin ta can sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam abin da faɗa ba manzo sallallahu alaihi wasallam yana ke bantar yana ke bantar wasu daga cikin sahabbai ya koya musu wani abu amma a nan malamai suna yin kirayi amma a nan ba abu ne da aka shiri kul'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mai kira kai shi ga wani abu na koya maka dinga yi wanda kake kaiwa da fa'ida sai dai wannan ba a shiri kul'am ba ne ba doka ce ta kamar sallah azumi hajji wani kowa da yayi ba wannan ne harin falala ne kamar hadisin da mai mawuya kawo shi na mazan la ilaha illallah wani ce manzo Allah ya kira sai na Ali ya ga wata ya shi la ilaha illallah yace ai ya rasulullah kowa yana fada kai ne ya fada manzo Allah ta Allah kai kaman wannan kalmar kai mu alƙawarin da akan ta gashi nan dai na bawa Ali manzo Allah ya masa wannan bishara kaga wannan wata fadala ce ta daban ba la ilaha illallah ce wanda kowa yana cikin fadalar ta kamar ita kan ba wa karama bace ba yau sai tare ta girman ta yafi tunda manzo Allah ya ce من قال لا اله الا هو خالصا يبتغيها وجه الله إذا أرى الله جسده على الناس كلمة ذات إن كم تدرس الله ما في باب تجد كذي أي ما غير مكان ما بشي تو أما في الوضع النام هذا لول من إذني وندبا أحاب السيدني تو إذني ني أبوا دا ويس أشريا كما شيء من ذلك بعد من الله يكذب دعشي ليش أي بشر تجانبا فكيف نفعل أحبه دكتور نشيب لنا a nan ina faɗa haka guda biyu duk wanda yake inkarin matsalar ru'ya ganin annab da kafa da wurin ɗaya biyu ne ko dai ya zama na su biyu ne tun da ita ta jami'a in su bacin ba ana fata da ita ake tun da bazalar ta yi yawa saboda ka san shi ko kullum zai ne mutum masu sannan kuma akwai faɗan waje su wannan daban to ita ta jami'a wannan abin da ta zo da shi da nake faɗa dukkanin ɗariku hanyar ɗaya ce yanzu misali shi da alƙadirin ce da ne a yi afuwa ba zan faɗi a ya ake suna ba zan faɗi masdarin ba saboda na manta faru za a yi mahadar nan wallahi a wajen su shi da alƙadirin ce da ne amma ana kan haɗa mu kan kuma manta ba zan faɗi ba shi da alƙadirin ce da ne ya daɗe bai aure ba ma ba mu lazumi ba ya daɗe bai yi aure ba Imamul Ghazali Allah ya kara masa yadda akwai littafin sa Ihya Ulumul Din a ciki ya yi magana mai tsawo akan ganin annabi da take saba daga gare shi wanda a ciki Imamul Ghazali ya tabbatar da ana ganin annabi ana karfafa daga gare shi bayan wafatin sa illa dai kawai abin da ya sha babu ilimi shin wai annabi an gani shi dai aka gani wanda ya gashi kenan ya zama sahabi ko ba shi ya gani ba hoto ne kawai abin da yake ta kokarin ya bada amfani nan saboda yawan da zai dan san da karfin ilimi da falsafa kace malamai da sun yi ta lallai annabawa ana ganin su to wannan ganin da fake annabi ya kadata shi dai yana ganin zatin manzon Allah ne yake shakkaluwa ya iya bada wata kala sai mutum ya gani ba jikinsa ne na hakika wanda ya ba a duniya da shi yake tasowa da shi amma zatin ne yake tasowa zatin ne sai ya kala sai ya zo ma sai ya gaji kuma shi ne ka gani sai ku magana wanda har ya ba da hujja ina jin abin yawon ya ba da shi wanda ya fara ganin haka ina da kowa a hiyawun idan ba gani a hiyawu ba to yana cikin kulun mawutar da da na shan mawadin hadis da misri a ɗayan biyun nan cewa wanda ya fara dare hana sai na Usman bin Affan Allah ya kara masa ita duk mun san abin da ya faru sai na Usman ya wakati yan daba ne ɗan iskar gari suka hadu suka mai ta'addanci ya zama da an shahadantar da shi sai na Usman tun yana raye manzo Allah ya gaya masa mun san manzo Allah ya ba shi garantin cewa duk abin da ya Allah ya yi masa tun da yayi wannan jishin usra da ya ba da rabu ta kula kun hawa manzo Allah ya tabbata ma zama Usman ma fa'ala fa'ala yau duk abin da kai ba abin da ne maka illa an yafi to manzo Allah ya gaya masa ya ce masa inna Allah yulbi suka kamisa Allah zai baka wata riga idan mutane suka so ka cire wannan riga kar ka cire sai na wasu sai fassara wannan da halifanci to da ya samu halifanci abubuwan da suka faru suka faru bayan ya yi shekara goma na yana yi kisa ce mai tsoho amma na mu tsallake saboda muhallin shafin muke nema har mutanen garin da ne suka yi zanga-zanga aka yi gore aka zo a kewaye ba da gwamnati ta da zo da jina su kashe mutane ta zo daga iraki yan daban gari mutanen ba duk mutanen kirki da kiro sun tafi suka yi dama da baki to yan kisan gari ne an ta zanga-zanga sun fi karfin kuma sun zo da makamai bashi halifa ya kwana da kwanaki baya fitowa ko gida to akwai abdullahi bin salam abdullahi bin salam sai ya zo ya shiga inda sai na zo ya haɗu manzan Allah ka je da mutane da kanka mutane na mutanen barka abin da nake so da kai tun da akwai ƙasa da aka rara ki hanya ta ƙasa yana iya koma maka ka haƙura ka rafa hanyar ƙasa na ƙasa baka in sun shi idan ka same ka kada a manda labari mara da sai da zuwa ya ce a'a manzo Allah ya ce la yajiru ala al-awaiha ahadun illa kuntu lahu shahida duk wanda ya jure wa tsananin Madina ne zan mai ci na tsananin Madina ba ba kace to Halifa to ka sauka mana tun da za ta fara Halifa yace a manzo Allah ya ce mun Allah zai samar riga in aka ce da shi da kan na cire wannan da ba ina ta bashi da cikin da ta da ba gona ka san ina da da kaza ka san ni ne mana da yake an tashi rusa ka san ni ne da shi da jeshin rusa ya ce ka san ni ne da shi na zibiru ruma manzo Allah ce bai tsara biru ruma ba da gudan da ya ce eh kace ka san ni ne manzo Allah ba ya isa guda biyu da tabi ce rabbi ya ce mun da akwai ta kudai na kara maka ka san ni ne ce eh ka san ni ne manzo Allah ya mubaya da hannun da kudai na kace haka aku kuma ya ce ni kace da mace tsoro kaina sai tsoro ne me yake tsoro ne da nake da garfi ruwan wannan ya juya ya tafi da yake da kace zo ka jora kalan inda yake akwai taga sai ya ce maka manzon Allah ya zo a daidai bakin tagan nan dama ne na so kace manzon Allah tara ajiratul inda hadith al-khawf wannan tagan da azu manzon Allah ya zo a daidai tagan nan kaga da mafarki ne da ce ba zai na yi mafarki da mu duk a tsazu manzon Allah ya zo a daidai tagan nan kuma ya ce mun na bari na sha ruwa a inda yake ta kuma su yake ni kuma na zama da sha ruwa tare da maza na sake wasu saboda haka kaga ashe fara a ga manzon Allah a shi ba wai a kai shari'a ka ga dai na Usman a kusa kusa to saboda haka wannan gabar na dan muhimmanci akan ta ne saboda muhimmancin ta kamar da ta ce take da dukkan dindin kuma dukkanin wanda suke ganin akwai ja ko akwai ɗan wani burbushi in kaji a rauce wannan gaba suke wuce sannan idan kana inkari nassi ake kawowa wanda ya kore yanzu a iya zama na ba na jin na gama hujja da jawabin ba a ji hukar littafi ne kawai na malamai na hadisi ko wani abu da ya zo kamar haka saboda haka sai idan mutum bai yi da nukuda makamanci irin wannan ba sai ka lokaci ba zai yiwu saboda ga dalili kaza da ake ta saboda haka da yiwu bayan Allah musamman da yake shiru da da dukkanin su wannan abubuwan sai na su ne asalin su zikiri ne da salati da ainihin istighfari wanda wannan ba zan ba da hujja su ba ba ka da hujja amma da ya asalin abubuwan wannan tanhidi ba da izini karba daga wanci misali a gurguje a karatun alkur'ani idan mutum zai biya alkur'ani dolansa sai dai ce ni karatun nan nawa ruwa wani da ke yi wanda ya karba daga nafi almadar lafi shi ne kare ko kuma da abu da ke yi da ya karba daga ainihin asibar rubutu dole kana karatun alkur'ani ba wanda a karatun Allah wannan kira bai shi kira amma zan Allah shi sai ya dangana da sannan ba sahabbai bane nabi ba sahabi bane asim ba sahabi bane su wannan nan da baya baya ne amma duk inda kake a duniya in dai magana karatun alkur'ani kake yi sai dai ka ce halifan manzon Allah wani su da ya karba daga halifan manzon Allah kira a sarki ba haka bane ba kana ji kuma san ba kira a bid'a ba ce ba kira a ce ga wata idan kuma ka zo kuma da ya karka Allah mai hukuncin alula mai hukuncin wanka mai hukuncin zalla mai hukuncin buyu'a mai hukuncin rabon gado mai hukuncin dokun azumi sai dai ce maka eh to a gurin imamu malik kaza ne a gurin abu hanifa kaza ne dukkanin su ba ta yi imamu malik ne ake cewa yana cikin sigarar tabi'ina amma duk ba wanda ya gama sun Allah amma ba wanda za ka ji ya zo ne maka magana ta kadiyya ta duka shi ya wuce sarki da alura da jaraba da daukar arziki da sarki da aure da sauransu duk sai dai kuma wanda gidan ce wannan ai malu kaza yake ga shi ga dalilin sa shafi kaza yake ba wanda ka ce ko wanda sai na aka yace kaza sai na wuce kaza ba haka ake ba me yasa saboda a wannan wurin su ne shari'ar manzon Allah ta wannan bangaren idan kuwa hadisi muke magana wanda zai tambaye ka da Allah ya fi kuma manzon Allah ya manzon Allah yake yi kaza ya manzon Allah ya rayu a baka kana son wani abu tarihi sunnar manzon Allah kana wani da kace to Imam Bukhari ya rawaito ko kuma Imam Ahmad ya rawaito ko kuma a Ahmad bin Imam Malik a mota ya ce a wannan bangaren ba za ka ce Imam Malik ba za ka ce Shafi'i ya ce ba a wannan bangaren ba za ka ce Warshi ya ce ba ta hada ba jahila abu bali su ma amma a wannan bangaren a wannan nukta sai dai ka tambayi imam al-bukhari ko imam muslim su za su gaya maka annabi inda a sunan ruwaya ba za ka masa ruwaya ba to ko wani malami akwai bangaren sa akwai inda yake halifantar manzo Allah kuma shi ake gani a gurin to idan ka dawo babun wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha idan ka dauko allazi la yaskuruna Allah qiyamun wa qu'udan ko a tafsirin mutanen kabi a nan in suka tashi ba ka amsa cewa ni juraydi ya ce kaza sarin sindi ya ce kaza saboda a nan su ne malaman gurin a nan ba ka ce maluku ya ce ba tare da ba mai sani ba ne a nan ba za ka ce shafi ya ce ba tare da ba mai sani ba ne tunda ana maganar zuciya ne ana maganar zikiri ne ana maganar ya ji fata Allah ta wannan bangaren ne to a nan sai ka tambayi ahadin abun shine da shehu da dariya ce shi da alfat ya ce dan shi ne bangaren shi dukkanin su aiki ne suke manzon Allah ne ko da yake yi kawo ko ba bai da yake ba to wannan shi ne a gurguje menene asalin abubuwan da suka ba wani abu ne da daban ba dan an ce maka da rikar tijjaniya ko da rikar kadiriya daidai ga dacewa kira a wurin da hausa qur'ani daidai ga dacewa maka sabanin malu da shari'a ba su da bambanci to wannan ma tijjaniya kadiriya kawai ana ce maka ne zikirin da manzo Allah ya koyar ta hanyar fahimtar shi tijjaniya shi yasa wannan shine abu da ba ta karshe so tari idan muka je wasu abubuwa da yake yanzu ya tasa ana zama da kowa da rika na da rika a ƙauna za ka zama wata lura ko ba zan da yauta amma ga yanzu da ina ta ce ai a cikin wanda a fi mana kallo na waye waye daga bangaren mahalin suna da waye waye daga bangaren da rika ina jin da yanzu zai rabu kaina ta ce a'a ai da ta shi gabatarwa adalci cewa za ka yi a cikin wanda ake jawabin nan akwai daga bangaren ahadin sunna izali wani daga bangaren ahadin sunna dariƙa wani ka ce mai ahadin sunna ka ce dariƙa ni ba an suna wani gida suna da tambarin suna ne kawai da waɗansu ma an ce ƙoƙarin su yi hijacin ba ka ɗauka su daga wannan ne amma su ma wannan dariƙo su ne asalin ahadin sunna shehu da Allah ƙara mana yadda imamu ahadin sunna ake ce ba a kakan da kuma muka bi tarihi zamanin ce ruwa Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-Muqtar ko to wannan Muhammad al-Muqtar din idan ka duba addu'ar ruwayani za ka an sa al-mukanna bi abi amri ko saboda shi da Ahmad bin Muhammad wanda ake kiransa da Abu Amri to ba fa Abu Amri ba ne tasbihu al-mukanna ibn Umar baban shi ya ne saboda tsananin bin sunna a ga yadda ibn Umar wannan sahabin manzon Allah Abdullahi bin Umar da ake masa ashaddu nas kirda al tibai sunna to baban shi ya saboda tsananin bin sunna a gari kyauta ke ibnu Umar to sun haka kuri a halin sunna wal jama'a don ka in ka ji wani wuri an ce malaman halin sunna to ka ce wace halin sunna ke zala ko ɗinka halin sunna ne amma ta fahimtar izala mu kuma halin sunna ne amma na fahimtar dariƙa kada ku gani ya yadda a kowane taro ko a gabatar da wanda sunan ahalin sunna kai kuma a gabatar da sunan dariƙa a wasu kai baka da ahalin sunna to ba haka ba ne Allah ya ƙara tabbatar da mu akan wannan hanya magabatan mu ta dora ma kai Allah ya saka musu alheri muna ƙara gode wa Allah wannan yau sun faɗa da lokacin da shahannan mu suke zuwa idan an yi shi Ahmad Dam ya zo ina shi Ahmad Dam imanan nawa suna zuwa nan idan shi Ahmad Dam ya zo suna karami sosai wallahi ana mana da cikin gunnan malam abun yadda yake ban sha'awar ta kai shi Hassan Dam shi Hassan Dam wani shi Hassan Dam saboda malam nawa kafin sa ne idan ya zama na yana nan in ya tafi masauki shi nan Kano ya to shi ke cewa ga wata yan takarduna rubuta muka za rubuta muka za shi ke mai rubutu to yadda mun sake ga abin da ko wannan dan mu tabbatar hanyar da zamu ta Allah ce yau ga shi shi shi hawa da wanda sai dai mu bar su a kan dai to ga shi abin da suka yi mu ke ga gobe ƴaƴan mu ne zan dike ba saboda kada wani wanda addinin da wayan aka fara fahimta yanzu ya ce wannan abin da suka yi da addinin muka da ga shi iyayen mu sun yi fa ga shi kun da fiye mu gobe kuma ƴaƴan mu za su yi Allah ya yi Allah ya saka iya mu da alheri Allah ya tsara ta mutu da baban wannan hanya mu rike dariƙa da kyau sunnan manzon Allah muke yi in an ce dariƙa kawai shi ne bai koyi ba ne ke ne wassalamu alaikum wa rahmatullahi